أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da sake haduwa a wannan halka mai albarka wadda ita ce halka ta uku a silsilar karatuttukanmu da muka yi wa take da daga taskar ‘yan izala. Wannan karatu dalilin fara shi shi ne magana da ɗaya daga cikin ‘yan uwa mai aika mana kyautar shirya shi ne Malam Musa Asadu Sunna ya nema da mu yi shi kamar yadda ya faɗa cewa yana ta kawo maganganu daga littattafan ‘yan ɗariƙa da kuma kasa-kasai, odiyoyi da bidiyoyi wanda wai a fahimta shi wasu ababe ne da su ba su fahimce su ba a cikin littattafai namu ko maganganun wasu malamanmu. so da haka da ya fitar ya fitar na faɗi wani usulubi na kuma yau ma zan sake maimaitawa ba na so ya zama muna hujumi ga waɗanda al'umma ce sun zo sun yi hidima wa addini iya ƙoƙarinsu kuma mutanen nan ba ma'asumai ba ne ya zama da sun yi hidimansu na addini sun wuce amma mu mu biyo bayansu maimakon mu nema musu gafara mu kuma yi musu kyakkyawar addu'a da kyakkyawan fata akan abin da suka yi abinda na alkhairi abinda suke na kuri mu nema musu gafara sai mu wannan ba ɗabi'a ba ce kyakkyawa wannan ta sanya a wannan lokuta na faɗa na ce ba na so ya zama dagar mu ta koma hujumi akan waɗanda suka gabata Allah ya musu gafara sannan illa na biyu da nake kallo a cikin haka ba mu yi wa musulunci gata ba idan ka zo ka lalata shehannanmu ka zage su ka bid'antar da su ka kafirta su ka shirkantar da su mu ma sai muka ɗauko naka muka yi musu irin wannan ɗabi'ar da kai a kan namu, to da ƙarshe zai zama musuluncin ya tsaya bashi da wasu magabata, don magabatan mun ɓata abinmu da kanmu, to kenan izan za mu kore su mu maido addini a hannunmu. Amma duk da haka, saboda zarura na cewa idan an yi shiru an ƙyale, to yanda yake ta faɗa cewa su tsarkakakku ne, komi nasu daidai ne, babu cin karo da wata fatawar da malamansu suka bayar da addini to a komai nasu akan kitabar sunna ne ba su yadda da kowace fahimta ba in dai a fahimta su da suke faɗa wasu kitabar sunna to wannan ta sanya dole a bisa zarura ina mai miƙa hanzari ga al'ummar musulmi ga baki ɗaya a waɗannan malaman da nake fufuddo bayanansu ban fuddo ba ni don in zage su ko kuma don in tozartar da su a dan in faɗa wa malam Musa Asadu suna lallai irin wannan maganganun da yake tuhuma cewa wai wai a fahimta shi kuskure ne daga cikin littattafan dariƙa to ya kamata ya sani a littattafansu suna nan tili wanda har yanzu ba mu gane ma'anansu ba suna nan tili wanda har yanzu ba mu gane ma'anansu ba ya kamata malaman nan su fito su yi mana bayani menene ma'anar waɗannan maganganu da muka kawo muke neman bayani a kansu daga ciki a halƙoƙi guda biyu da suka wuce na kawo inda aka faɗa akan malam ibn taimiyya cewa duk duniya ƙarƙashin rufin samaniya kakaf Allah bai halicci mutum kamar Ibn Taymiyyah ba babu a ƙarƙashin rufin samaniya Allah bai halicci wani mutum kamar Ibn Taymiyyah ba na kawo wannan na ce ya kamata a yi mana bayani mun san dai dukkan annabawa ba a saman rufin samaniya suke ba a su ma ƙarƙashin rufin samaniya ya kamata a mana bayani shin Ibn Taymiyyah ya fi annabawa ne ko kuma menene ake nufi sai tafiya ta kai mu a halka ta biyu sai na ce ku tsaya fa ku ji wannan maganar da suke faɗa na cewa ƙarƙashin rufin samaniya ba yadda za su fitar da annabawa don sun ce shi ma ibnu taymiya na cikin annabawa na kawo inda wani yake yaban ibnu taymiya yake cewa huwa fi rutubatin nabiyina fa alam hakaza akhbara an-nabiy tuhani ibnu taymiya ai shi azirin annabawa yake ai ai shi ba a wani yakuba yake a'a yana cikin zirin annabawa kuma annabi Muhammadu ne ya faɗi haka to wannan ya kamata mana bayani mu mu sai ibnu taymiya na cikin annabawa ba kenan idan wannan baitin muka dauke shi muka hada da waccan maganar ta baya ce a dukkan karkashin ruhun samaniya ba kamar ibnu taymiya wato shi annabawa ma shine kolin su kenan to a yau zan kawo inda waninsu ya faɗa ya sufanta ibnu taymiya da cewa kwata-kwata a cikin halittar Allah kaf ba kamar ibnu taymiya sannan kuma shi masumi ne baya nufi zan kawo a yau wato kusan abin tadrijiyyan muke tafiya da farko sun zo sun ce duk a ƙarƙashin ruhun samaniya ba kamar ibnu taymiya da shi muka fara da aka yi magana a muka faɗi wannan kowa ya ji na san wasu su za su yi kokari su ce ai ba a kwatanta shi da annaba sai gashi mun kawo baitin da karar suka ce huwa fi rutubatin nabiina yana cikin layin annaba kar ka dauka da muke ce maka ba kaman shi wai a cikin wasu mutane da ba a'a shi ai cikin annabawa ke to annabawan ne ba kaman shi to tunda sun tabbatar mana yana cikin annabawa ibnu taymiya yana cikin annabawa haka suka faɗa a littafin salakun durriya a naji malam musa asadu sunna a yana cewa wai na jahilci al'udu durriya ai ba ibnu taymiya ne ya rubuta shi ba wannan shubuhar da yin wasa da hankalin mutane malam asali suna ya kamata ka barta dalili kuwa dalili dalili duk abin da kake ɗaukowa kana karantawa kana cewa maganar shehu tijjani ne ko kana danganta da shehu tijjani radiyallahu anhu kamar yadda kace daman karatunka shirya ne zuwa ga yan tijjaniya wani shaidanin mutum ka sani fa kai daga inda kake ɗauko maganganun nan daga littafin makiyin shehu tijjani ne shine taqi ibn hilali makiyin shehu tijjani ne ya tabbatar da kiyayyar duniyar ma ta tabbatar shi yawa kan shaida ba san shehu tijjani kuma duniya ta shaida ba san shehu tijjani wai daga littafan shi ne kake ɗauko wannan maganganun kana cewa an ce in an yi gaba sai ka ce ai ka daga ya kutatul farida ka karanta ya kutatul farida al ya kutatul farida kar in bata sunan al ya kutatul farida haƙiƙa littafi ne na ɗaya daga cikin malaman ɗariƙar tijjani amma ka sani kusancin mai alyaƙutatul farida da shehu tijjani bai kai kusancin mai uƙudun durriya ko al'uƙudun durriya da shehu ɗan tamiya ba dalili shi wanda ya alyaƙutatul farida ko ganin shehu tijjani bai yi ba ko gani sai da shehu tijjani daɗe da wafati radiyallahu anhu sannan ma ka haifi a sheikh abdulwahid nazifi radiyallahu anhu amma shi ibn abdulhadi mai al'udu duriya ya zauna gaban ibn taimiya ya yi karatu kuma ibn dajje a gurin shi sannan bayan ya mutu ma ya dora akan yaban ibn taimiya littafi su kutum ya rubuta al'udu duriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taimiya fi manaqib shaykh al-islam ibn taimiya almajirin shi da ya zauna gaban shi karatu a ciki ne ya ɗauko labarin da aka faɗa na cewa ibn taymiya yana cikin annabawa kuma ya rubuta ya rubuta a littafin shi kuma aka kawo littafin nan duniya ana saidawa abu na biyu kar kuma na wasa da hankali ku ce ko ibn taymiya ne yayi ba daidai ba za ku barranta da shi ba barranta ba ya zaka ce ka barranta da ibn taymiya amma kuma kullum kana ambata shi shehul islami bayan kuma an ce shi annabi ne ya zai zama annabi kuma kana ce shehul islami kuma kana ɗaukan hujjan addini daga hannun shi har ma kana aje maganar wani kana akan tashi in ta ci karo da tashi ka aje ka ɗau tashi kuma ka ce wai ka barranta da shi abinda muke so alaman kun barranta da shi ko fito ko gaya ma duniya kamar da kuke zargin shi a hannunmu da kafirta su da kuke yi shi ma ku kafirce ibn taymiyyah kamar yadda kuke cewa littafanmu ya kamata a yadda su ko a kona su to littafan ibnu taymiya da almajiran shi a yadda su kuwa kona su amma ba za ka zo ba mutumin nan almajiran shi sun nuna shi sun ce shi annabi ne karar ba su koyi ba ba wai yana da daraja annabi ba in an ce wane yana da darajar wane wato wannan fa ba ana nufin shi ne wannan ba amma shi wannan annabin ne ma shi rutubatin nabi'ina yana matsayin annabawa kujeran shi a layin annabawa take amma har yanzu wai kun ce kun barranta amma kuma kuna karanta littafin nan kun yarda da shi kuna bin mutumin nan kuna ɗaukan fatawoyin shi wannan wani irin barranta ne ba mu yarda ba dole sai kun fito kun shaida wa duniya wannan maganan kafirci ne a ɗauko wani mutum a ce shi annabi ne yana a darajar annaba wannan kafirci ne to muna jiran wannan ina shimfiɗa ne akan karatun baya a sannan a wannan karatun yau zan kawo abin da zai ƙara tabbatar muku da da'imiya na annabta kuma a cikin annabawan ma ya fi kowa dalili na farko zan kawo inda suka tabbatar duk halittar Allah kaf sai da suka faɗa babu istisna'i ibnu taymiya shi yafi ko faɗa mai maganar sai dai faɗa ce ba istisna'i ni ban yi istisna'i ba kowa da zaka tuno a duniya haɗa harshe bai kai ibnu taymiya ba dan kar ma ka ce ya istisna'i ko sai da yace ba istisna'i dai kenan na biyu tabbatar da cewa ibnu taymiya fa baya laifi fa ma'ana da Allah isma sifar wace ce sifar annabawa daga ƙarshe in kawo maganar a ibn al-qayyim babban almajiri ibn taymiya wanda da a ce ibn taymiya annabi ne kamar da suke da'awa to wannan da shine sayyidina abubakar din shi shine siddiqin shi zan kawo muku inda yake nuna ibn taymiya ya san gaibu idan na kawo sai ku hada da karatun malam Musa Asadu Sunna na kwanan nan da yayi na so a ce na yanko halkar na sanya amma ban samu wannan lokacin ba saboda zuruf a halin yanzu ma mu muna cikin jarrabawa ta ƙarshen zangon karatu so haka nan ne nake squatting nake dan abin da zan iya yi yanzu amma ya kamata a ce duk komai ma na aje na mai da hankali na akan jarrabawar da muke yi amma wannan bai hana mu ci gaba da abin da shi yasan ya ban samu lokaci da zan yanko wancan karatuttukan nashi ba amma dai ina zato yayi ne bayar halkar shi da yayi ta wata ranar litinin wadda yayi wadda na buga mar waya a gurin karatun ta ranar litinin da yake a platform din shi washe gari ne yana zato talata ko laraba Bidoff na manta kwanan watan ya kamata a ce na duba kwanan watan na rubuta amma dai duk masu bibiyar karatun shi sun san yayi magana akan sanin gaibu ya kore sanin gaibu daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kore sanin gaibu daga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi ta faɗa yana ce duk waɗanda suke cewa Annabi ya san gaibu jahilai ne kaza kaza yanzu mu da muke cewa bai san gaibu ba sai a ce ba ma san shi ne shi yasa to amma sai in kawo inda ibn al-qayyim ya tabbatar da ibn taymiya ya san gaibu idan ashe a cikin annabawan ma kamar yanda suka ce shi yana cikin annabawa sannan kawo baitin da suke cewa babu istisna'i yafi kowa a halittar Allah kaka halittar Allah duk gabaki daya kuma dama ai mun kawo a karatun baya a halkar mu ta biyu a cewa والخلق إن نسبوا إليه كواهد من أمة وهو الفريد الأعلم شيني الفريد الأعلم مكأيتي ما في علمي مكأيتي ما في علمي أشي شي يسن يا شي يسن غيبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم bai sani ba duk waɗannan insha Allah ina shimfiɗa akan karatun da zan yi yau dan a san alaƙar shi da na baya ina bin abin ne a hankali a hankali abu na biyu da zan yi magana kafin in shiga cikin maganganun nasu saboda in na shiga cikin maganganun kawai zan yi sardin su ne fu in wuce abu na biyu akwai gayyar da nawa malam Musa Asadu Sunna cewa lokutan ba yana ta karatu kullun in zai fara kusan kullun in zai fara sai ya ce jama'a akwai maganar da ake cewa wai mu ɗan wahabiya wasu jama'a masu sunan wahabiyawa waɗanda suke masu bin tafarkin sunna babu su duk in kun ji wahabiyawa sunan wani mutum ne wane ne mabiyan Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rastam kaza kaza kaza da kusan kullun sai wannan magana amma tun ran da na aika mar sako na ce da Allah wannan maganar a daina yin ta ba dalili ina so ya kawo min littafi guda goma ya ɗau hoton bangon littafin yadda ya sanya ni in riƙa yi kuma na ɗauka ina yi shi ma ya ɗau hoton bangon littafin guda goma idan ya ɗau hoton bangon littafin sai koma sai ya ɗago cikin shafin da aka yi magana cewa wahabiyawa ana nufin mutanen abdul wahab bin rastam lala ya kawo guda goma ni ko Allah zan kawo mai 20 wanda suka faɗi wahabiyawa mutanen muhammad bin abdul wahab tunda na faɗa na ga yanzu bai kawo littafan ba amma kuma ya rage faɗa a gurin karatu cewa wata jama'a mai bin alqur'ani da sunna masu suna wahabiya babu su ya daina faɗa me hakan ke nufi ma kenan dama duk abin da yake faɗa mutane a baya ba hujja haka ne yake faɗa ba littafi ba hujja ba hujja inda hujja hatu burhanakum in kuntum sadiqin kani da Allah kai abin nan da na faɗa ka ɗauki littafin nan guda goma ka ɗau hoton bangwale ta ɗaga mun cikin littafin ka ɗauko hoton gashi a rubuce mai littafin nan ya kawo wahabiyawa yana nufin mutanen ibn rasul da Allah ka kawo ni ko zan kawo maka guda 20 waɗanda aka ce wahabiyawa mutanen Muhammad bin Abdul Wahhab mu yi haka da kai so da haka izan ashe damun mutumin nan zai iya zuwa ya faɗa mutane bayani amma an ce kawo hujja sai ya gudu shi ne abin da nake ta faɗa cewa babu kaza ko ban yadda da kaza ba yana da sauƙi kare wannan abin da ka faɗa da hujja shi ke da wahala kaga yadda muka kora shi da cewa to mun ji ya kawo littafai ba ya rika gaya mutane abin da ya ga dama ba a gurin karatun shi ya kawo littafai ya gudu bai sake dawowa ba abu na uku da zan yi tambihin shi shine ranar asabar ina zato asabar ce ko yayi karatu a Fis da Awa Media wajen awa biyu da wajen minti talatin ina zato. Na buga waya, na yi maganganu da malamin nan, a wani abu da Allah ya taimake ni shi ne, kamar na san wannan mutumin, sai ya zama da daidai wayar da muka yi da shi a gurin karatun. Na ɗauke ta daidai inda na buga waya har inda ya gama bani amsa na ɗauka na sanya a cikin fil ɗina. Ashe, ashe ƙare da na yi, sai gashi bayan nan wani ɗan uwa daga Maiduguri, ba sai na kama suna ba, ya kira ni ta WhatsApp, ya ce mun shi ya yi mamaki, ya ga tattaunawar Malam Musa Asadu Sunna a Fis da Awa Media, ya ga na yanko inda na yi waya, amma kuma wayar da suka ɗauka, program ɗin da suka ɗauka suka sa a group ɗinsu na WhatsApp da group ɗinsu na Telegram, babu wannan maganar. daidai inda na wayar babu na yi mamaki ya malam zai zama da khiyana ilmiya haka a matsayinka na malami ai bai kamata ka rika koyi wani abu ba dan mi dan nayi mudakala a cikin shirin ka zaka yanke abin da na tambaya ashe izan kai baka so mutane su ji abin da nake faɗa ni kuma kullum ina kiran mutane su je su ji abin da kake faɗa saboda me saboda bana tsoron abin da kake faɗa ko me zan iya warware shi amma kai nawan baka iya warwarewa saboda haka sai a zo a yi ha'inci a yanke daidai magana ta a cikin program din da wannan dan uwan ya ga mu sai ce kai wannan abun da wuya nace amma da Allah ya mun forwarding abinda suka sa a telegram din nasu yayi mun forwarding akan telegram nawa na tsaya na saurare shi har karshe daidai inda na buga waya wannan khalifa yana cewa hello salamu alaikum kafin in ce wa alaikum salam sai suka datse gurin sai suka datse sai suka je karshe bayan na gama magana ta kaf sai inda ya fara bani ansa shi ma ba tun daga farko ba sai da aka yi gaba sai aka datso sai aka sake jonawa yanzu wannan ita ce amana ta ilimi da Allah duk waɗanda suka suke da masu bin Facebook live su diba ko da yake su shiga cikin page dina na yanko daidai inda na buga wayar da abin da na faɗa da abin da ya maida mini kuma wallahi alhamdulillah na ji daɗi network bai bani matsala ko ɗaya ba amma malamin nan sai ya zo ya cire za mu yi ƙoƙari in ga yadda zan ɗauki wannan firar tasu program ɗin wanda suka sa a telegram ɗinsu in ga yadda zan iya sanya shi a page ɗinmu idan zai yiwu saboda an turo min shi ne ta telegram ban da ta whatsapp ɗin shi da ta whatsapp ne kai tsaye zai sauka sai in haɗa shi bidiyo in ɗoro shi a page ina mutane su ji daidai inda na yi magana ya datse sai kuma su haɗa da wannan ɗin da na yanko na sanya kuma yana nan a shafin fis da awa media ba su cire ba mutum ya iya komawa ya ji da kunnen shi ga inda na buga waya duk da na yanko na sa a fes ɗina ga inda na buga waya amma mutumin nan sai cire wannan adalci ne ko ha'inci a duniyar ilimi sai an yi magana sai ce wai waɗansu ba su da amanar ilimi wannan shine amanar ilimin shine amanar ilimin na sani malam Musa Asadu Sunna babu abin da ya rage na san na shaƙe ka iya wuya shi ya sanya ma har program ɗin da ya afis da awa media na yaba mar saboda ya fito ya yi maganganu masu laushi wanda a da zazzara ido yake yi mu batattu ne mu kaza mu kaza sai ya gama ɓannar shi da gaigaya mara maganganu sai ce amma ba ni ban ce muku kafirai ba na faɗa da ka ce mana kafirai da karka ce mana kafirai ai gishiri ta ne tunda ba kai muke wa addini ba cewar ka ma ni fa ban ce muku kafirai ba kana nuna wato wanda duk baka kafirta ba shi sai a mai murna ko amma duk wanda ka kafirta ya tashi aiki ko saboda addinin kai ake wa wannan ai wallenka ne ake ƙara gani wallahi alhamdu duk wanda ya ga wannan tafiya wannan malam Musa mutumin da zai fito ya ce yana ta haddin duk ɗan ɗariƙa amma yau gashi wani yaro ɗan ƙarami a ɗariƙa wanda bai kai ma matsayin juya takalmin shahanar ɗariƙa ba na kai shi bakin bango wai sai wata dubara wai ni ne za a wa siyasa a ɗauki wasu wasu yara kamar yadda shi da kanshi yake faɗa almajirai a haɗa ni da su ai da a ce da almajiran na faro da almajiran zan ida amma wannan wani irin mi'ar koma baya ne kai ne shehin kai kace ka isa kace kulla nace cas kuma muka buga ka rasa yanda zaka yi da ni wace lalacewa ce kuma zai sanya din koma a wajen yara ai wannan na riga na bada amsa akan yaran na ce jama'a duk wanda kuka ji abin nan yaran sun zo sun yi shirme ku yi hakuri koyo ne suke yi shi ma lokacin da yana koyo ba haka ya rika yi ba amma da ya ga muka haɗu da shi muka ba shi darasi na wata hudu gashi ya dawo ya sabko su ɗin ma in sun iya za su daina ai so da haka na baga misali na ce su yaran duk lokacin da kuka ji sun yi wani abu ka ɗauka mutum ne yana koyan mota da katuwar l a gaban motar shi sai ya zo sai bugan maka bango in ka fito za ka faɗa da kaga ɗan koyo ne sai ka yi fatan Allah kiyaye a sauka lafiya ka nemi bulo ka gyara katanga ka shikenan so da haka ni na faɗa abin da yaran za su faɗa idan abun mai muhimmanci ne suna so ya kai matsayin a tattauna shi shi malamin ya maimaita shi malamin ya maimaita in ya isa in ya isa wallahi ya maimaita kuma in gobe ya maimaita a shirin rikin shi in kuma yana ganin akwai wani sauran dama mu sake haduwa mu sake haduwa ya sa rana ya sa lokaci a ko ina ne a duniya mu sake haduwa so da haka wannan lokaci ya wuce da za a tsaya ana yi wa mutane barazana a kuma walillahi alhamdu duniya tana kallon me ake yi a wallan mutumin nan yana bayyana wallahi alhamdu mun gode wa Allah tabaraka ta'ala ita da mun gaskiya guda ɗaya ce duk lokacin da aka sauka da ita za a dawo mata dole kuma duk yanda aka wa ƙarya ado aka yi mata fenti za ta bayyana a matsayinta na ƙarya ita ku gaskiya duk yanda aka dukunkune ta za ta bayyana a matsayinta na gaskiya mutanen nan sun daɗe suna dukunkune abubuwa da sunan wai mu yan bid'a ne wai mu mushrikai ne wai mu masu guluwi ne to fa lillahi alhamdu yanzu dai muna bin su bashi a baya kuma zan ƙara a yau. A yau, kamar yadda na faɗa, zan kawo daga cikin har yau littafin alƙolu duriya. Akwai wani abu da na san wani zai magana. Me yasa har yanzu nake ta kawowa daga alƙolu duriya ban kawo daga inda Ibn Taymiyyah ya ce ba, ina so sai mun gama da yaran, ai shi ma har yanzu bai ce Shehu Tijjani ya ce ba. An fahimta, bai ce Shehu Tijjani ya ce ba akan almajirai shi ko to wannan akan almajirai ibn taymiya wallahi na muku alƙawari in Allah yarda zan kawo maganganun da ibn taymiya abin a hankali wannan ina so in ji wannan matsayi za su ba almajirai ibn taymiya din tukunna idan almajiran sun yi an ce sun yi laifi to ba ni ban yadda a ce sun yi laifi ba a ɗauke su da irin ɗaukar da aka washe hunnan mu in laifi ne kadai wanda ya kamata a nema musu gafara to mu dauka shi hannamu ma haka in kuma sun kai matsayin da za a kafirta su a ce sun koya kafirci da shirka to su ma waɗannan almajirai ibn taymiya a kai su kaga in an kai su to ran da na kawo ibn taymiya ba wani shaidani kuma da isa ya mai ya gyara al'amarin so da ina so in gama da almajiran mi suka faɗa akan ogan idan na gama da almajiran mi suka faɗa akan ogan zan so ka akan ogan hatta shi an cin wannan da kuke ƙoƙarin alaƙanta 'yan ɗariƙa tijjaniya da shi'anci ko sufaye da shi'anci zan nuna wa duniya kun fi kusa da shi'a. Dalili kuwa, ibn a shi'an nan zagin sahabbai shi ne suka ɗauka addini ko? To zan kawo inda ibn taimiyyar nan ya riƙa mummunar mu'amala wani abun ma da ya riƙa gaya ma khiyarun sahaba, 'yan shi'an ma ba su wuce hakan ba su ma. So da haka in dai zagin sahabbai an tabbatar laifi ne kuma ya tabbata cewa shi a wannan shine babban zunubinsu a cikin al'umma to zan kawo muku inda ibnu taymiya shi ma ke wasu habbai rishin mutunci sai mu ji shi ibnu taymiya da ke yazo da shi annabi ne kamar yadda kuka faɗa da mun shi annabi ne annabi zai iya zuwa abin da duk yake so shari'a ce duk abin da ya kawo ya zama shari'a ko da ya saba abin da wasu suka yi amma wasu za su iya taɓa sahabbai a ce ba su kyauta ba amma ibnu taymiya da mutanen shi za su taba sahabbai tunda yanzu anan duk kowa ya san maganar da jala jalun ƙarar yake zagin sayyidina ali wal iyazu billahi wani ya taba cewa wai in dauko wannan maganar in sanya a cikin program din da nake yi nace ba sai na sa ba ni ba na iya maimaita wannan in sanya duniya ta ji kowa dai ya san mijal jalun goyi faɗa akan sayyidina ali wanda bai sani ba ya nema zai samu wanda bai sani ba ya nema a ji menene jala jalungu ya rika faɗa akan sai na ali zagi da munafuntarwa wal iyazu billahi wal iyazu billahi to da Allah in dai zagin sahabbai shine shi a shi wannan mutanen sune yan shi'a mu ina kuka taba jin wani shehin ya zagi sahabbai tsakanin mu da sahabbai dukka an koya mana sai girmamawa sai in ma an samu wani sabani tsakanin su mu abin da shi mu suke gaya mana kullun kamar da Maulana Sheikh Tarus Bauchi radhiyallahu anhu ke buga mana misali sai ce kaman kai ne a gida da babanka da babaka suka yi faɗa suka samu saɓani wa za ka goya wa baya ka haɗu da shi a buge ɗan uwan za ka haɗu da babanka ne a buge uban ko kuma za ka haɗu da mahaifinka ne a buge uwan ba ka da hannu a ciki tsakaninka da su can tsakaninsu ne amma dukkan su kai kana girma su to mu haka an koya mana sahabbai ko da an samu wani rashin jituwa tsakaninsu mu an ce kawai mu kalli abin kamar saɓani ne na mahaifi da mahaifi a cikin gida mu kuma 'ya'ya haka suka koya mana shannanmu amma ga wannan yana ce wai duk wanda ya taba sai na bakar wai kai ma ka ari harshen nasibanci ka gaya ba sai na ali kaza kaza yana nan Najeriya bai mutu ba babba ne a izala jari jari to wannan daga littafin ibnu taymiya ya dauko zamu kawo inda ka kawo waɗannan miyagun maganganun hatta jifar sai da Aisha radiyallahu anha da ababe muna nan tafe zamu ji menene mauƙifin ibnu taymiya akan hadisul ifki me mauƙifin shi akai me ya fara cikin minhajus sunna zamu ji so da haka wannan abin shi da shi an ci muna nan tafiyan wa'ayi hakuri za mu zo kan shi kan shi ibnu taymiyyah amma ka san za mu fara daga ƙasa ne mu ji wani martani mutanen nan marasa kunya za su bayar akan almajirai ibnu taymiyyah in ya so daga nan kuma sai mu je kan ogan kwata-kwata mu ji shi ko me za su faɗa akai a kamar yadda na faɗa ga abin da ya zo a cikin alƙulun duriya a shafi na ɗari hudu da mai wannan mai waƙar ya faɗa a shafi na ɗari hudu da tara ya ce ya wahidan ya wahidan ku ji da kyau ya wahidan ya kai makaɗaici lastu astasni bihi ahadan min al'anami wala uki wala azaru yana yaba ibnu taymiya yana cewa shi fa ibnu taymiya makadaici ne a matsayin shi ya wahidan ya makadaici ya makadaici da ya faɗi wannan aka ce a a a akwai istisna yace ku ji da kyau lastu astasni ahadan min al-anam bi bana istisna idan nace wannan wahidan din ban cire ma kowa ba min al-anami daga halitta in an ce al-anamu kullu man ala waje al'ardin min al-khalqi ko min al-makhluqati anam ne dukkan wani abu da Allah halitta a ban ƙasa ana ce mara anam duk abin da Allah halitta a ban ƙasa ana ce anam sai ce to ina so in gaya maka da na ce ya wahidan ibnu taymiya maka aici ne wallahi ba istisna'i nake ba lastu astasni bihi ahadan min al-anami a duk halittar da Allah ya dora a ban ƙasa ban yi istisna'i ba ibnu taymiya ya fi su shine maka aici a ciki ya wahidan wahib makaɗaici ya ce ko wannan matsayin da ibn taimiyya ba sai ce wala auki wala azaru ban rage kowa ba ban bar kowa ba anan wannan ta'kidi ne bayan ya ce lastu astasni bihi ahadan min al-anami sai ce wala auki wala azaru ban rage kowa ba ban bar kowa ba duk wanda ya faɗo maka are faɗi bai kai ibn taimiyya ba faɗi bai kai ibnu taymiya ba a cikin alƙuri da riyal babban littafin da babu kamar shi a cikin faɗin manaqib ibnu ibnu taymiya bi manaqib shaykh al-islam ibnu taymiya almajirin shi da ya ɗau karatu a hannun shi rubuta littafin gashi a cikin littafin su dan taymiya shine mutumin da makaɗaici ne ya ce a cikin halittar Allah ban ma istisna'i ba ban rage kowa ba ban barkwa duk wanda ya faɗo maka a rai sanya hashi bai kai ibnu taymiya ba sai ce ka ji da kyau kuma ya aliman bi nuqulil fiqh ya masani da abubuwan duk da aka cira to na ilimin fiqh ajma'iha ga baki daya a an ka tuhfasu tuhfasu zallatun shin yanzu daga kai ne ake cewa an samu wani tuntube kama zakaru kamar yadda mutane suke ambata wai anan zalla fa zalla ba ma zanubi bane tuntube kuskure sai ce wanzu wai an an riko ma wani kuskure kai kure guri kaza kai kure guri kaza kai kure kamar yadda mukiya suke faɗa ai baka kure baka kure kaji fa a an ka tuhufazu zallatun kama zakaru kamar yadda suke ambata wai kai kure wai kai kaman kai ne za a nuna a ce kai kure shi mamaki maki mamaki yake a nuna ibnu taymiya a ce yayi kure mamaki yake idan menene wannan sufar masumi to dama a can baya a halkar baya na kawo muku inda suka ce huwa fi rutubatin nabiyina fa alam hakaza akhbara an-nabiyyu tuhami ibnu taymiya yana cikin annabawa to yanzu a cikin annabawan dama menene babbar sifar annabawa isma ko to gashi ya faɗa wai kai mamaki wai ibnu taymiya ne ake cewa wai yayi kudi wato shi mamaki ma ake bashi dirran da aka kwatanta ibnu taymiya da kuskure ba wai zunubi ba kuskure kun san kuskure daban zunubi daban ko to shi kace ibnu taymiya ma kuskure shi mamaki ka bashi wannan wace sifa ce sifar annabawa kuma da mun karar sun faɗa sun ce wa fi rutubatin nabiyina ba su koyi ba shi ba annabi ne ibnu taymiya to gashi a cikin annabawa ba kamar shi ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-anami wala ubki wala azamu ya aliman bin ulil fiqh ajma'iha a anka tuhfazu zallatun kama zakaru so wannan ya kamata a yi mana bayani menene ma'anar wannan kenan ibnu taymiya ba wai shi dai na farko ya tabbata yana cikin annaba kamar yadda suka faɗa huwa fi rutubatin nabiyina to annabawa babu kamar shi duk a halittar Allah amma a haka in aka zo aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa a halittar Allah sai su ta dauki hayaniya wato ashe yanzu muka fahimta su sun kasa fitowa su gaya mana dan mi zamu ce annabi ya fi kowa ai bai kai ibnu taymiya ba su sun kasa fitowa su gaya mana a cikin littafin su ashe haka ne aqidar su wannan taqiya kenan an koyar da su a boye ibnu taymiya shine yafi kowa shine ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-anami wala uqi wala azru amma saboda taqiya sun kasa fada sai in ka shigo ciki sai a gaya maka waye ibnu taymiya kaza kaza a hada ka da su uqudud durriya kai ta karantawa an kasa fitowa a karantar da uqudud durriya a bainar jama'a saboda a ciki akwai abubuwan da ake boyewa sai dan cikin gida ko sai dan cikin gida zai sani shi yasa ai ta rigima annabi ba shine yafi kowa ba in an ce waye fi kowa sai su yi shiru sun kasa fadan waye fi kowa to suna nufin ibnu taymiya ne fi kowa ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-anami wala uqi wala azum ya aliman bi nuqulil fiqh ajma'iha a anka tuhfazu zallatun kama zakaru Allah ya soki a bayan wannan akwai idan muka tafi a cikin al'udu durriya har yanzu a shafi na 299 wannan zan kawo wannan shafi na 299 ɗin nan saboda ina so in tambaye su wani abu sai mana bayani tsakanin wannan maganar da maganar da Imam al-Busairi yayi akan Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam cikin istigasa da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a wannan mutumin zan kawo baitocin da ya faɗa sai in kawo kuma baitocin da al'imam al-busairi ya faɗa akan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama sai in yi tambaya tambayar da zan yi shine imam al-busairi ya kawo wasu baitoci da ya yi kwatanta annabi da abinda wani mutum ya kwatanta ibn taymiya da wannan amma sai aka samu wani ɗan izala kunkume mai ya ce ai akwai wasu littafai da kafirci ne kwata-kwata karma a danganta su da musulunci sunan littafi musamman ya mai shafi 60 da wani abu ko in ce ya kai shafi 100 da wani abu nake so in ce ya kai shafi 100 da kamar 30 ina zato ko da ɗaya ko da wani abu kamar haka shine mutumin sunan shi Mahmud Al-Mahdi Al-Istanbuli kutubul laysat min al-islam sunan littafin farkon littafin da ya fara sawa shine Al-Burda ta Imam Al-Busairi saboda ya yabi annabi da wasu baitoci amma abun mamaki a ƙududuriya an yabi ibnu taymiya da irin wannan abin da busiri ya yabi manzo Allah amma malamin can al-istanbuli bai sanya ƙududuriya cikin littafin kafirci ba saboda ibnu taymiya aka yaba amma wannan da ke annabi aka yaba ya sanya shi cikin littafin kafirci menene wannan abin da suka faɗa mai wancan littafin al-istanbuli Mahmud al-Mahdi al-Istanbuli yace daga dalilan shi na cewa alburda kafirci ne mai ita kafiri ne bai boye ba haka ya faɗa mai ita kafiri ne mushriki ne jahili ne bai san komai addini ba haka ya faɗa duk wanda ya samu iko ya nemi littafin kutubul laysan min al-islam akwai shi ma net idan kai sacin kutubul laysan min al-islam akwai video din shi zaka iya saukewa ka karanta littafi na farko da ya kawo shine al-burda a cikin littafin da ba na musulunci ba laifin ya kawo dalilan shi na cewa wannan kafirci ne a ciki mai littafin kafirci ne a jahili ne bai koyi ba haka ya rika faɗin kalmomin amma daga cikin kafircin shine cewa bijahi man baituhu fi qaibatin haramun wa ismuhu qasamun mabruratul qasmi wa ismuhu qasmun min azamin qasmi ko yace wannan baitin bijahi man baituhu fi tsaibatin haramun, Allah ina alhurmar wanda gidan shi ya koma harami a Madina. Gida ne, amma ya zama harami shi ne gidan annabi Muhammadu shi ne kuma masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko, sai ce to albarkacin wannan wanda gidan shi ma harami ne. A tsaiba gidan kowa ba harami amma gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama harami ne sai wanda ya makwataka da gidan. sai ce to albarkacin annabi Muhammadu ina roƙonka sai ce wannan kalmar kafirci ce dan me za a rika neman tawassuli da jahin annabi Muhammadu haka faɗa karara sai gashi wani yana cewa bi azmi taqiyyidini ahmada tuttaka surufu zamanin bil qawadihi mur'ab ko mur'ibu yace ina nema yace ku ji da kyau tuttaka ana surufu zamanin musibin zamani da wa za a nemi tsaninsu da suna Allah? A da littafin Allah? A ta wasu da kyakkyawan aiki a da mi ya ce bi azumi ta ƙiyyar dini saboda azama ta wannan mai tsoron Allah nan da cikin addinin musulunci shine Ahmadu, Ahmadu ɗan taimiyya. Da alhurmar da darajar ɗan taimiyya ne dukkan musibin zamani da bala'o'i ake neman tsari. Ana neman tsarin dukkan musibin zamani da bala'o'i dawa da azuma alfarma da darajar azumar Ibn Taymiyyah. Amma wani can ya ce bijahi man baituhu fi tsaibatin haramun aka ce shirka. Amma wani ya ce bi azmi taqiyyid dini ahmada tuttaqa ruhu zamanin bil qawadihi mur'ibu aka shi wannan ba shirka bane saboda shi ibnu taymiya ya cancanta a nema da shi ba laifi amma in ka nema da annabi ka zo mushriki wancan mutumin ya sa littafin alburda saboda wannan maganar a cikin littafan kafirci amma ya kasa sa qududriya wanda gashi a ciki sannan ya ci gaba mai mai qududriya ne yana cewa wa fil jadabi nastasqil gamama bi wajhihi idan aka shiga mugun fari muna roƙon Allah ya shayar da mu ruwa na girgije don darajar ibn taymiya bi wajhihi kawai Allah muke ga Allah albarka ibn taymiya ka bamu ruwa a cikin jalbu fanusbihu fi rawdin ko fanusbiha fi rawdin kanadihi muhsin yace ai ku haba ai da mun ga Allah albarka ibn taymiya yace kawai sai mu wayi gari malam cikin dausayi abubuwa duk sun bude kuma an samu yabanya saboda albarkar ibn taymiya da muka roki Allah kaji وفي الجدب نستسقي الغمام بوجهه فنصبح في روض كناديه محسن duka wannan ba a ga kafirci ba ba a ga shirka ba sai cewa ya kai ina so in gaya ma ko an je lahira ko an je lahira wannan yaban da nawa ibnu taymiya da shi nake so Allah sana aljanna yace wa ma ji'tu fi madahi fi madahi ko fi madahi huma mutaqalliban bihi a radan yafna wala naila mansib yace yaban da nawa ibnu taymiya da ɗayan malamin da ya ba kasidar yayi mun malami guda biyu ne sai ce to yaban da nawa ibnu taymiya da ɗayan ban zo da wannan yaban ba ina neman wani aradan wani kadara ta duniya wanda yafna na tabbata zai kare wala naila mansibi ban kuma yi yaban su ba dan neman matsayi wato ya ce ya yabe su ba don ya samu duniya ba don duniya tana karewa ya yabe su ba don ya samu matsayi ba don mi ya yabe su ya ce walakin da ne abu giridallahi khaliki da na yabe su da wannan yaban nasu nake neman yarda Allah yaban su ibnu taymiya da shi yake neman yarda Allah wa arju bihi gufurana zallata muznibi yace sannan nake nema Allah yayi gafara ah man caji na ya kasa caji yace da shi nake neman Allah ya gafarta zunubin mai zunubi zamewar kafa ta mai zunubi da wannan yaban da na wasu taimiya da shi nike fata Allah ya mun kaji fa yace wa aj'aluhu li fil ma'adi zakhiratan sannan wa aj'aluhu na sanya wannan yaban nawa da nayi wa ibnu taymiya ya zama zakhiratan li wani tanadi ne a gare ni fil ma'adi a ranar lahira afuzu biha wannan ban da nawa ibnu taymiya zan samu rabauta a ranar lahira in an tashi tare tashin kiyama kaji ba da sallar shi ba ba da azumin shi ba ba da zakkar shi ba ba da sadakar shi ba ba da hajjin shi ba ba da tauhidin shi ba da komai ba da yaban da yawa ibnu taymiya ga abin da yake nema yarda Allah gamarar zunubai shiga aljanna samun babban rabo da mi da yaban da yawa ibnu taymiya amma wasu sun wa annabi an ce a a wannan abin shirka ne kafirci ne littafin ma dan a cikin Faisal Milil Islam farko farko abin da ya rubuta harriqu hazihi alkutuba wannan littafin duk kona su saboda kafircin da ke cikin kona su amma bai ce a kona wannan ba saboda wancan abin da yasa za a kona Annabi Muhammad aka yi ba wannan kuma Ibn Taymiyyah aka yi ba babu laifi so da haka ya kamata a fito a yi mana bayanin wannan me ya sanya wannan kalmomin da aka ya gaya wa Annabi sai aka ce shirka ce da kafirci ya kamata a kona duk littafin da ya irin wannan maganar amma wannan da aka gaya ibnu taymiya babu komai shi har yanzu ba a bamu fatawan cewa mu kona su ba wannan abin muna da mu san dalili ko da yake mu za mu tsaya akan cewa daman kun faɗa ibnu taymiya ya fi kowa shi dan an yi da shi babu laifi amma an yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko wani daga cikin salihan bayan Allah tun daga sahabbai da wasunsu babu laifi wannan shine abin da za mu ɗauka a zan cika daga magana ta ƙarshe shine maganan sanin gaibin ibnu taymiya a wannan ibnu qayyim ya kawo shi a cikin madarijus salikin madarijus salikin daba'a daba'a ce wanda yake hannuna juz'i na biyu shafi na 195 zuwa na 196 amma wanda daba'an shi ba irin nawa bane ya je ya duba alfirasa babul firasati zai samu wannan abin da zan faɗa a cikin almanzilatu sadisatu wal khamsun almanzilatu sadisatu wal khamsun alfirasa wannan abin da zan faɗa zai same shi a ciki yake cewa walaqad shahadtu min firasati shaykhil islami ibn taymiya rahimahullahu umuran ajibatan ibn al-qayyim yake faɗa yace da idona naga lamurra masu ban mamaki ƙwarai cikin lamarin firasa na ibn taymiya wa malan ushahidu minha a azamu ko da yake ma abinda ma ban gani da ido na ba wanda naji labari an yi ya ma fi duk abinda na gani girma wa waqa'i wa waqa'i firasatihi tastad'i sifiran dakhman sai ce in ana so a bada labarin sanin gaibun ibn taymiya sanin gaibin ibnu taymiya wanda shi ne dan ya dan wa kinaya da firasa amma in muka baku labarin misalan da yasa za ku san ma'anar shi sanin gaibu sai ce to in dai ana maganan sanin gaibu ibnu taymiya za a yi magana akai to akwai buƙatar sai an yi mujalladi qatu wannan dan bayanin daya biyu ba zai isa ba akwai buƙatar sai mujalladi qatu wanda cike yake da labarurruka na firasar ibnu taymiya wanda a shine sanin gaibin shi ya kawo ya ce bidukulit tatar ashama daga ciki wata rana ya tattara sahabban shi ya ba su labari cewa akwai tatar suna nan za su shigo garin sham wannan abin ya faru sanata 99 shekara ta 699 sai ce da ya tara su tun kafin a yamu fa zai bayani ya ce da ya tara su sai ke cewa tatar suna nan za su shigo sham wa annaji yushal musulmi na tuksa amma in aka zo za a buga yaƙi kuma rundunar musulmi za su karya wato tatar su za su yi nasara wa anna dimishka la yakunu biha qatlu amin wala sabi amin yace amma ba za a kama kowa ba a wannan shekarar ba za a kashe kowa ba wa anna kalabal jaishi a wahdatu a fil amwal kawai abinda za su samu shine dukiya za su samu dukiya da ba za su kashe kowa ba a wannan shekarar ba za su kama kowa ba sai ya ce wa haza qabla an yahumma ayahumma tataru bil abin da ibnu taymiya ya tattara mutanen shi tun kafin matatar ɗin su fara himmantuwa da motsa gayyar yakin ibn taymiya ya zo ga mutanen shi wato abin su kansu tatar ɗin ma ba san za su zo yakin ba amma ya ga mutanen shi ce za a zo lokaci kaza tatar za su shigo garin nan za su yi yaki lalle ba za su kashe kowa ba za su kama kowa ba za su kwashi dukiya kuma za su karya al'ummar musulmi kaji daya yace kuma abin sai ya faru haka sai ce summa akhbaran nasa wal umara'a sanata isnatain wa sab'umia bayan wancan abun ya faru da shekara uku a shekara ta ɗari bakwai da biyu sai ya kuma sake tara mutane da sarakunan gari sai ya ba su labari lamma ta harraka ta taru wa ƙasar sham lokacin wannan kofar ta buɗe lokacin da ta suka yi nufin za su sake shigowa sham lokacin da suka yi nufin za su sake shigowa sham a ran nan kuma sai ya sake tara musulmai na sham da sarakunansu sai ya ce annar da'irata wal hazimata alaihim sai ce to bana kowa kwantar da hankalin shi za a yi yaki amma fa nasara tana ga musulmi domin yau juyawar yakin da karaya wa annar zafara wa nasara lil musulmi rabauta da nasara tana ga musulmi wa aqsama ala zalika akthara min 70 yamina ya ce sai da ya rantsuwa sama da saba'in da yana ba su labari. Fayuƙalu lahu, duk idan ya faɗa ya rantse, ya na rantse muku da Allah, idan tatar suka zo za su karaya, musulmi za su yi nasara. Sai a ce masa, ƙul in sha Allah, ka ce in sha Allahu sai sake ta na rantse muku da Allah, na rantse muku da Allah. in tatar suka zo za su karaya musulmi za su yi nasara a ce mai kul insha Allah fa ya kulu insha Allah ta haƙiƙan la ta'alikan sai ce to shi kenan tunda kun matsa ce insha Allah zan ce insha Allah amma insha Allah nan ni garanti gare na abun zai faru ba na rataya abun da mashi'ar Allah bane a'a cewa na ce insha Allah ba yana nufin wai in Allah da abun zai faru na tabbata zai faru ne garanti gare ni zai faru ni ban race magana da mushar Allah kaji ba a ce masa annabi Muhammad da kanshi alqur'ani yace masa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah ya rasulullah duk abin da zaka faɗa kar ka ce abu kaza zai faru gobe ko jibi ko anjima har sai in ka ce insha Allah amma yau babban shehun musulunci a wurin su saboda daman sun faɗa ya fi annabi Muhammadu ya wahidan lastu astas ni bihi ahadan min al'anami wala uki wala azaru da kuma faɗin su wal khalqu in nusibu ilayhi ka wahidin min ummatin wa huwa al-farid ki gashi yau yana faɗa har mutane suna tunatar da shi ga ta malam ka ce insha Allah mana sai ce to insha Allah nan na faɗa amma wallahi ban alakanta maganar da insha Allah ban allaka ta ba ba ta da ta'aliki ban allaka ta da insha Allah cewa sai Allah ne ya so abin zai faru kawai garanti gare ni zai faru wa sami'tuhu yaqulu zalik ibnu ibnu qayyim yace da kunne na naji yana ba da wannan labari yana faɗin haka qala sai yace falamma aktharu alayya yace da yana bada labarin abin da ya faru ibnu qayyim yace shehul islam da kanshi naji yana maimaita wannan kissa yace da yana bada labarin sai yake cewa falamma aktharu alayya lokacin da suka matsa mini cewa dole sai na ce insha Allahu suka yi ta surute kuntu sai na ce la tukfiru kar ku yawaita kar ku yawaita surutu kataballahu ta'ala fil lawhil mahfuzi wannan muku a rubuce yake a lawhil mahfuz Allah ya rubuta ta lawhil mahfuz kenan yana ganin lawhil mahfuz lawhil mahfuz ba yana sama bakwai bane ashe shi ma mi iradin da kake cewa Shehu Ibrahim yayi ashe shi ma wannan da ya hasse da ya tsaya karance lawal mahfuz tas ya gano wannan labarin yace wannan abin da na gaya muku kataballahu ta'ala fil lawhil mahfuz annahum mahzumuna fi hadhihi al-karra yace a wannan karo din wannan zagayen da za a buga tatar za su kari haka Allah ya rubuta a lawhil mahfuz ibnu qayyim ce da kunne na naji ibnu taymiya na ba da wannan labarin wa annan nasra lijiyushil islami sannan nasara ga rundunar musulmi take ƙala sai ibn taymiya yake wa aqamtu ba'd al-umara'i wal askari halawatan nasri qabla khurujihim ila liqa'il adu sai ce sai gashi na ɗanɗana wa sarakuna da sojoji daɗin samun nasara tun kafin ma su fita zuwa ga haɗuwa da maki a gurin yaƙi tun kan su fita kowa ya fita cikin jin daɗi saboda na gaya musu na ce na gano allahul mahfuz za su yi nasara kuma wallahi wannan maganan ba wai sai Allah ya so ba kawai za su yi nasara ne insha Allah nan ba wai sai Allah ya so ba ta alikan bane ta hakikan ne kawai garanti gare ni ma'anar shi ko Allah bai so ba ni na tabbata abin nan haka zai faru Ibn Taymiyyah maganar Ibn Taymiyyah maganar Ibn Taymiyyah da kyau sai ce wa kanat firasatuhu al-juz'iyyatu fi khilal hatayn al-waqi'atayn misla al-maqari sai ce firasar shi a irin waɗannan a wannan waƙi'a guda biyu abubuwan da suka rika faruwa kafin a yi sai faɗa a wannan waƙi'ar guda biyu waccan ɗin ta shekara ta 699 da wannan ta shekara ta 702 ya ce abubuwan da ya rika faɗa na gai da za su faru a wannan waƙi'ar guda biyu kuma sai abin ya zo kamar saukar ruwan sama sai ce suna da yawa sai ce walan ma tuliba ila diyar misri ce yanzu zai sake faɗin wani sanin gaibun nashi na gaba an faɗi biyu da yanzu kun ji ko har a cikin shiga wani ana cewa kace insha Allah na ce ko Allah bai so wallahi na tabbata sai ya faru dan na gani an rubuce ki wannan magana Allahul Mahfuz Allah ya rubuta to ga na uku sai ce walam ma tuliba ila diyar misriyati lokacin da aka neme shi a Misra wa urida qatluhu aka yi nufin za a kashe shi da ma an gaje lahul quduru bayan tukunyan ta nuna wato ma'anan shirin kashe shi ya kare wannan kamar karin magana ne ko salon magana wato wato a sanwata da kuke nan ko bayan sanwata da ku ma'ana an gama shirin komai maganan kashi shi kawai ya rage wa qulibat lahu al-umur bayan an jijjuya masa lamurra abinda bai faɗa ba a ce ya faɗa abinda bai ba a ce yayi kamar da almajirin shi faɗa sai ce to da aka kira shi da niyyar wannan bayan an gama komai ijtama ashabuhu liwada'i sai abokan shi sahabban shi gaba ɗaya sai suka kaji shi ma sahabbai gare shi ibn taymiya shi ma sahabbai gare shi kamar yadda annabi yake da sahabbai shi ma kun ji sahabbai gare shi in jama'a ashabuhu sahabban shi sai suka hadu ga baki ɗaya liwada'ihi domin su mar bankwana wa qalu sai suka ce qattawa taratil kutubu littafai sun jerantu ma'ana an yi rubuce rubuce da yawa bi annal qauma amiluna ala qatlika mutanen nan fa sun gama shiri kam akan kashe ka wannan tafiyar da zaka yi fa qala bari ku ji ku ji rantsuwaye an gama shiri fa a gonatance an gama shiri kawai da ya ji za a kashe shi aka gaya mace ranka ya aka ce gata malam sahabban shi suka gaya mar sai cewa yayi wallahi wallahi na rantse muku da Allah ba za su iya ba har abada ba za su iya ba inji ibnu kinna qalu sai suka ce masa a fatuhu basa to idan ba a kashe ka ba za a daure ka a tafi wannan za ka yi sijin za ka yi kurkuku kala na amsa ce eh wannan kam na tabbata za su tsare ni a yari wa ya tula habsi kuma tsanan nawa a gidan yarin zai yi tsawo sosai za a dade ba a sako ni ba summa akhruju amma na tabbata ko bazan mutu a yarin ba sai na sake fitowa wa atakallamu bis sunnati ala ru'usin nasi kuma in sake dawa in yi wa'azi da sunna a fili akan a gaban jama'a yace sami'tu ya qulu zalik wannan ma naji da kunni na ibnu taymiya na fada in ji almajirin shi ibnu qayyim an ji wannan rantsewa da Allah cewa gashi amma sai gashi dan asadu sunnan nan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi kaza bai san abu kaza zai faru ba a hadisul ibti maganganu na rishin ladabi ga manzo Allah amma yau ga ibnu taymiya an rubuta a cikin littafin su duka waɗannan abubuwan yana nan cikin madarijus salikin duka wannan abubuwan an rubuta aka ibnu taymiya ba su inkarin shi ba amma na annabi suna inkari na annabi suna inkari saboda bai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kai ibnu taymiya ba shi ya sanya za a inkarin na manzo Allah bai inkarin na ibnu taymiya wutun da mun sun fada ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-anami wala ubki wala azam wannan sanin gaibin shi na hudu sai ce walam ma tawalla aduhu al-mulaka bil jashankir al-mulka akhbaru bi zalika yana da wani mugun maki wanda makiyin shi ne tun kafin ya samu gwamnati sunan shi jashankir sai ce to lokacin da ya samu gwamnati sai aka zo aka ba ibnu taymiya labari wa qalu sai suka ce al'ana balaga muradahu minka to yanzu dai wannan babban makiyin naka ya samu riskar gudun da yake da shi akan ka na kashe ka fasajada lillahi shukran wa ta'ala ai suna gaya mar haka kawai sai yadda goshe shi a ƙasa ya sujada ya dade sujudu shukr yayi an ce makiyin shi ya samu gwamnati bari ku je da ya dago me zai ce faqila lahu sai suka ce masa ma sababu hazihi sajada menene dalilin wannan sujada da kai gata malam faqala sai cewa ya haza bidayatu zullihi wa mufaraqatu izzihi min al'ad sai ce abinda na sa na gode wa Allah ne sujada wannan saboda yanzu ne farawar kaskancin shi yanzu ne lokacin rabuwa da darajar shi daga yanzu abin zai fara wa qaruba zawalu amrihi kuma gushewar lamarin shi ya kusata faƙila sai suka ce mata haza to yaushe ne wannan abubuwan da ka faɗa zai faru za a dade ko da wuri ne sai cewa qawla faqala la turbatu khuyulul jundi alal qirti hatta tughlaba dawlatuhu sai cewa ai kaga wallahi ko dawakan gwamnati ba za a gama daddaure su a bargan dawaki ba har sai ya samu an rinjaye daular shi za a zo a yaƙe shi a rinjaye daular shi ko gama ɗaure dabbobi dawakan yaƙi dawakan ga al'amuru misla ma akhbara bihi sai ko lamarin ya abu kamar ibn qayyim ce wannan ma da kunne na naji yana faɗa wa qala maratan ga wani sanin gaibin shi na biyar yace wata rana na cewa ya dakulu alayya ashabi wa ghayruhum kaji sahabbaina kamar da annabi yake da sahabbai shi ma ibnu taymiya fa sahabbai gare shi saboda da mun sun faɗa huwa bi rutbatin nabiyina fa alam haka za akhbara nabiyyu tuhami ko kamar yadda annabi Isa ya bushara cewa annabi Muhammadu annabi ne yana nan tafi wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad to shi ma haka annabi Muhammadu zai ce to kuma akwai wani yana nan sunan shi Ibn Taymiyyah yana nan zuwa shi ma annabi ne amma ba su gaya mana ba a hadisi ne wannan magana ta zo ta annabi cewa Ibn Taymiyyah annabi ne annabi Muhammadu ya bada labarin zuwan shi ba su gaya mana hadisin ba amma dai sun faɗa sun ce lalle huwa fi rutubatin nabiyina fa alam haka za akhbara nabiyyu tuhami so da haka da Allah ku tambayan mana su a wani hadisi ne annabi ya bushara da zuwan ibnu taymiya mun san dai annabi isa da ya bushara zuwa annabi muhammadu a qur'ani ma gashi wa bashiran bi rasulin ya ce min badi ismuhu ahmad sai ce to wa qala marratan yana ce mun wata rana wani lokaci yake ce mun ya dakulu alayya ashabi wa ghayruhum yace sahabbaina da wasunsu sukan shigo su same ni fa arafi wujuhihim wa ayunihim umuran la azkuruha lahum ce amma da na kalle su a fuskar su da idan su sai in ga wasu abubuwa wanda kawai na gama sanin komai sai dai ba zan ambata musu sai in yi shiru in kyale kenan yana nufin duk wanda ya zo gaban shi to duk abin da ya kudirce ya sani kawai sai dai ya shiru kyale amma kana tsayawa a gaba yawace biya duk da ya haɗa ido da kai ya gama sanin komai naka saboda ilimin shi da kai mu malam sai dai kawai shiru kyale amma asirinka kana da yake a gaban shi so da haka fa qultu lahu augairi sai ce sai ibnu qayyim ce sai na ce masa kuma wani ma wanda ba ni ba ya sake faɗa masa law akhbartahum akram kallahu mi zai hana ka rika gaya musu abubuwan wannan fa qala aturiduna an akuna mu'arrafan ka mu'arrafil wadati yace kuna so in zama kaman dan duba a cikin ku kaman yanda wasu sarakuna suke yan duba haka kuke so in zama in zama dan gangani kaman dan ganganin gwamnoni ko masu mulki ko kuntu lahu yawman ibnul qayyim ce wata rana na taɓa faɗa masa law amaltana bizalika lakana adaa ila al-istiqamati was-salah sai ce wallahi abun nan da muka roka cewa abubuwan da kake ganewa in mun zo gabanka sirrin mun nan da kake gani da kana gaya mana shi da zaka mu'amalance mu da faɗin abubuwan duk da gani kanka boye mana haka da yafi kira zuwa ga istiqama da nagarta faqala rahimahullah inji ibnul qayyim sai ya ce sai ibnu taymiya Allah ya ji kanshi yace la tasbiruna ma'i ala zalika juma'atan sai ce ai in nace zan yi wannan mu'amalar da ku ba za ku iya hakuri da ni ba daidai da sati daya au qala shahara yace wani gurin kuma yace a daidai da wata ɗaya ba za ku iya hakuri da ni ba kaji ba yana da wani abu nan ilimin kashifi da sanin gaibu da in ka zo ka zauna a gaban shi duk sirrinka ya gama sani ga waki ɗaya wai amma yana yin shiru saboda in ya fara wa mutane mu'amala da haka kafin sati duk za su watsa su bar shi sai ce wa akhbarani ghayra marratin ya ce sannan ya bani labari ba so ɗaya ba in ji ibn qayyim ya ce ya bani labari ba so ɗaya ba shi ibn taymiya bi umura baɗinatin da wasu lamurra na ɓoye taktassu bi wanda wallahi ni kaɗai suka keɓanta mimma azamtu alaihi na daga abin da na yi ƙudiri na himmantu da zan aikata sai ce amma wallahi duk duniya ba wanda ya sani sai ni kaɗai walam yantiq bihi lisani ban taɓa furta shi ma akan harshe na balle wani yaji sai ce amma da nazo na zauna kawai sai ce mun kai shiri zaka yi abu kaza kana so zaka yi abu kaza sai ce ya sha gaya mun wannan sai ce wa akhbarani bi ba'd hawadisa yace ya bani labarin ma wasu abubuwa da za su amku kibar manyan manya tajri fil mustaqbal wanda za ta gudana a nan gaba wato ibn al-qayyim ya faɗa daga nan zuwa ƙarshen rayuwar shi duk ibn taymiya ya ga masa manyan abubuwan da zai hada da su na rayuwa walam yu'ayyin awqataha ko da yake bai ce min rana kaza ko shekara ta kaza abin zai faru amma dai ya gaigaya mu akwai abu kaza a rayuwanka zai faru akwai kaza a rayuwanka zai faru akwai kaza a rayuwanka zai faru wa qad ra'aytu ba'daha ibn al yace wallahi gashi a wannan maganar da nake da ku na samu na ga wasu abubuwan yadda ya faɗa min sun abu wa ana antaziru baqiyataha sai ce sauran ma waɗanda ba su faru ba ina nan ina jira na tabbata tunda wannan shehu islam dan tamiyan nan ya ga mun sai sun faru sai ce wa ma shahadahu kibaru ashabihi min zalika ad'afu ad'afi ma shahadtu sai ce to ku ji duka waɗannan abubuwan da na gaya muku ni abin da na gani ne da ido na sai ce kuma na gaya muku sai na cika babban littafi mujalladi ko sai ce to duk da haka abin da wasu sahabban shi manyan sahabban shi gaji wa ma shahadahu kibaru ashabihi abin da manyan sahabban shi suka gani daga wannan ai linkin linkin ne wallahu a'lam to kun ji matsayin ibnu taymiya wannan abun annabi Muhammadu bai san gaibu bai je ya tsala amma ibnu taymiya ya san gaibu ga misalai ya kawo sai ce shi ma kaɗan ya faɗa dan duk wanda ya gani da zai rubuta zai mujalladi sai ce tare da haka ko manyan sahabban shi abinda suka gani ya lulluka abinda shi ya gani so da haka wannan muna so a fito a bayani a gurguje menene ma'anar ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-anami wala wala umki wala azaru ai mana bayanin wannan ba mu gane ba sannan faɗar shi cewa an ka tofazu zallatun kama zakaru cewa shi wai mamaki maki an ce ɗan timiya ya kuri wato ɗan timiya ma'asumi ne ya ɗan timiya zama ma'asumi mu mun san annaba ne kaɗai ma'asumai ko da yake da mun kun ce a huwa fi rutubatin da bi'ina sannan ɗan timiya ya san gaibu amma fahimta ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba amma ɗan timiya ya san gaibu so daga waɗannan abubuwan a kaɗan daga cikin su ne na so a ce na kawo maganar da wani malami daga cikinsu ana ce masa a sayyid muhammad siddiq hassan alƙinnauji a wanda suke cewa hassan khan ya yi addinul khalis a cikin wannan littafin ƙarara a shafin shi na 160 a juz'i na farko shafin shi na 160 a juz'i na farko ya ce sayyida hawa'u matar annabi Adamu alaihi salatu wasalam mushrika ce. Karara, sayyida Hawwa'u, matar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mushrika ce. Sayyida Hawwa matar annabi Adamu. Matar annabi Adamu. Yace sayyida Hawwa'u alaihi salam, matar annabi Adamu alaihi salatu wasalam mushrika ce. In juwa in ji Hassan Khan wanda suke wanda cikakken sunan shine Sayyid Muhammad a Siddiq Hassan Al-Qinnauji Al-Bukhari. a cikin littafin shi addinin khalis a juz'i na farko shafi na 160 amma kuma abin mamaki shine ya dawo kuma yake tabbatar da cewa akwai hadisai da suka nuna falalar ibnu taymiya a cikin juz'in shi na biyu na wannan littafin a shafi na 258 yace akwai ma hadisai da yawa da suka zo suna nuna falalar ibnu taymiya wai hadisai daga manzo Allah wai suna nuna falalar ibnu taymiya hadisai daga manzo Allah amma a daidai lokacin kuma a jizɗin shi na farko shafi na 160 yana cewa sai da hawa'u mushrika amma kuma ibnu taymiya a jizɗin shi na biyu a shafi 258 shi kuma wannan annabi ma ya bishara da zuwan shi ashe nan wannan da yake cewa huwa fi rutubatin nabiyi na fa'alam haka za aka bar nabiyu tuhami wancan maganar shine wancan Hassan Khan yake so ya tabbatar da cewa eh akwai ba hadisai da yawa da suka zo da bishara akan ibnu taymiya so da haka jama'a wannan kaɗan ne daga ciki kuma mun kama yi kenan muna jira ko su ba da amsa ko kar Allah ya sa su ba da su dai ji da kyau muna tuhuma su da waɗannan abubuwa ne tafansu muna tuhuma su kuma ba bakin su kenan ba insha Allah ban so ma halkan ta wace yi tsawo kamar haka ba ta kai kamar awa ɗaya ma ina zato har da ɗan wani abu insha Allah in na samu lokaci akwai halka ta hudu tana nan tafe mai taken daga taskar yan izala halka ta hudu insha Allah tana nan tafe اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين